أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كم أعطى من النعيم وكم منح من الخير العميم لك الحمد والنعماء والملك ربنا فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن ووصيته القرآن وميراثه القرآن سيد الورى محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على البدر المنير فإنه نور تبدى بالجمام المظلم وعلى آله وصحبه ومن سلك منحجهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haɗuwanmu a wannan masallaci masjidu al'ansar a cikin karatun littafinmu na almanzuma arra'iya fi sunna na babban malami abu muhammad aljanzani rahmatullahi alai wannan da yarda Allah subhanahu wa ta'ala zai kasance darasinmu na hudu a cikin wannan littafin mai albarka. a darasi wanda ya gabata mun tsaya a baiti na goma sha shidda yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala zan mu tashi a baiti na goma sha bakwai inda malam yake cewa ya kula aljanzaniyu rahmatullahi alaihi fada an ka ƙaulan nasi fi ma kufitahu فما في استماع الزيج شيء سوى الدرر لقد أودح الله الكريم بلطفه لنا الأمر في القرآن فانهد بما أمر وخلف فينا سنة نقتدي بها محمد المبؤوس أونا إلى البشر ومن على المعمور بالأقل آلة بها يعرف المتلى من القول والعبر فلا تك بدئ فلا تك بدئيا تزوج عن الهدى وتحدث فالإحداث يدني إلى السقر ولا تجلسن عند مجادل ساعة فأنه رسول الله من قبل كالجزر يقول الجنزاني رحمة الله عليه فدع عنك قول الناس فيما كفيته فما في استماع الزيج شيء سوى الدرر لقد أودح الله الكريم بلطفه لنا الأمر في القرآن فانهد بما أمر لنا الأمر في القرآن فانهد بما أمر وخلف فينا سنة نقتدي بها محمد المبؤوس عونا إلى البشر ومن على المعمور بالعقل آلة ومن على المعمور بالعقل آلة بها يعرف المتلى من القول والعبر فلا تك بدعيا تزوج عن الهدى وتحدث فالإهداس يدني إلى سقر وتحدث فالإهداس يدني إلى سقر ولا تجلسا عند المجادل ساعة فأنه رسول الله من قبل كالجزر فأنه رسول الله من قبل قد زجر زادكم الله min فضله وتوفيقه bayan malam ya yi bayani a baitin da ya huce akan cewa mafi jahilci mafi jahili a cikin mutane shine mutumin ga aya nan kuma ga hadisan nan tare da shi amma bayya aiki da ayoyin nan kuma hallo bayya aiki da hadisan nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali kuma ya sani to tunda bayya aiki da su jahili sunan shi kenan amfanin ilimi shine aiki da shi sai malam ya ci gaba da cewa a baiti na goma sha bakwai fada an ka ƙaulan nasi fi ma ku fitahu fama fi stima izzaigi shay'un siwa dar fada an ka ƙaulan nasi matuƙa ga alƙur'ani ga hadisi ga sunan manzo sallallahu alaihi wasallam to ka bar ma mutane zancen su ka ɗauki na Allah ka ɗauki na manzan shi fada an ka ƙaulan nasi ka bar wannan zance na mutane fi ma ku fitahu ga abin da ya isar maka ku fitahu yani qad marra bina qabla ibn mas'ud huna mun karanta fada ta ibn mas'ud inda yake cewa ittabi'u ku bi alkur'ani ku bi hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wala tabtada'u kada ku kirkiri naku alhali ga aya nan kuma hallo ga hadisi nan sai ce faqad kufitum haƙiƙa wannan ya isar muku kafa yakfi kifaya kenan shine yake cewa fada an ka kaulan nasu fi ma kufitahu kabar faɗan mutane ila ha'ula'il mutakallifin ahlul kalam ga abin da ya isar maka fama fi istima'iz zaigi yomine ne addakwai a cikin sauraron tsatsa shay'un akwai wani abu ne siwar darar in ba cutarwa ba nan malam yana mana hannu mai sanda akan cewa mu guji abin da zai kai mu zuwa ga hallaka shine saba ma alkur'ani da hadisi kwatankwacin wannan shine abin da ya zo daga umar dan abdulaziz rahimahullahu ta'ala lokacin da ya rubuta wasiƙa zuwa ga gubernar gubernar nashi zuwa ga firefe-firefe nashi zuwa ga wakilan shi a cikin doron ƙasa al'umara kowanne sai yake ce mai a wasiƙa usika bi taqwallah ina ma wasici ka ji tsoron Allah azza wa jalla wal'iktisadi fi amrihi hallo ka ringa taka tsantsa a cikin lamarin shi wa ittiba'i sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam da bin sunnan manzon shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa tarki ma ahadasal muhaddisuna muhdisuna da barin abin da masu ƙarawa masu ƙirƙirawa suka ƙara ko suka ƙirƙira bayan shi فيما قد جرت به سنته واعلم أنه لم يبتدئ إنسان بدعة إلا قدم قبلها ما هو دليل عنها فعليك بلزوم السنة كسنها تاكا ما تاكا القرآن كو تاكا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم kahin kuma wa'insu sun taka amma ba ta zo musu da kyawu ba suka walakanta a duniya hallo za su walakanta a lahira don haka ina muku wasici ku ringa riƙe ku ringa bin sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam shi ne himala ya ce fama fi istima'i zaigi kenan malam anan ya mana tambihi ne da tahziri akan cewa yo menene addakwai a cikin bid'a menene addakwai a cikin abu na kirkire wanda ya saba ma alkur'ani da hadisi siwar darar in ba cutarwa ba kenan ya zo sahabbai da tabi'ai da wanda suka biyo su a baya su ne wanda suke bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma alƙur'ani ya musu asna alaihim ya gode musu ya yabe su wanda kuma kai ma yau in ka bi sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zakka shiga cikin wannan mutanen na kwarai sai malam yake cewa a baiti na goma sha bakwai goma sha takwas لقد أودح الله الكريم بلطفه لنا الأمر في القرآن فانهد بما أمر لقد أودح الله الكريم حقيقة الله يا بينا أودح الله الكريم الله مكرمتي ya bayyana bi lutfihi da tausayin shi lana ya bayyana mana al'amura lamarurruka duka gabaki ɗaya wanda za su gyara mana rayuwarmu fil ƙur'ani a cikin alƙur'ani mai girma don haka fan hat don haka to ka meƙa wuya bima amar da abin da aka umarce ka fan hat min nahada an kace nahadal walad kenan kama binishat yaro irin in yana rarrahe da yake zabura yake kama abu da ƙarhi ya warto kenan babu kasala tare da shi shine na hada kenan hemala ya ce fan had bima amar don haka ka meƙa wuya kana mai nishadi kana mai gaugawa bima amar na daga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu da shi a cikin wannan baitin da wanda yake bayan shi bayani ne duka na fima ku fitahu akan abin da ya isar mana ban mu bukatar wani abu ga alkur'ani ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh mana anan sai ya fara kawo alkur'ani kahin mu zo baiti na gaba ya kawo sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan baitin kuma zan mu gano malam kamar yana nuni akan cewa idan kana son alkhairi ga karan kanka to Allah ya bayyana ma shi a cikin alkur'ani idan kana son arziki Allah ya bayyana ma wannan arzikin a cikin alkur'ani idan kana son ilimi Allah ya bayyana ma wannan ilimi a cikin alkur'ani kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa awalam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alaihim awalam yakfihim shin bai ishe su ba anna anzalna alaykal kitaba cewa lalle mun sabkar da littafi akan ka yutla alaihim ake karantawa a kansu amsa ita ce tabbas ya isa ya isar kenan a cikin alkur'ani fihi kifaya akwai isarwa wa fihi guniya akwai wadatuwa kuma duk wanda bai samu wadata ba a cikin alkur'ani ko a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba zai samu wannan wadatar ba ha abada don haka mala yace fan had don haka ka yi gaugawa ka tashi da nishadi bi ma'amar na daga abin da aka umarce ka wannan shine wajibinka wannan shine abin da aka halitto ka don shi kenan fada takalluf idan an ce fanhad ana nuni akan cewa fada takalluf kakka ɗora ma kanka abin da Allah bai ɗora ma ba kakka ɗora ma kanka abin da baka iyawa ka ɗora ma kanka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam bai sunnanta ma ba shine ai Allah yake hakka shedi yake hannahayi ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to barantana mu akan cewa dan me yasa zakka haramta abinda Allah ya haramta maka ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak kenan dan shi yasa ake cewa fada at takalluf bar dora ma kanka abinda baka iyawa bar haramta ma kanka abinda Allah subhanahu wataala bai haramta ma ba la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha aw la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha dan haka ka bi alqur'ani ka bi sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam bancin ya kawo alqur'ani yanzu sai a baiti na goma sha tara zai yi zance na sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam bayan alkur'ani sai yake cewa wa khallafa fina sunnatan naqtadi biha muhammadu al-mabu'usu aunan ilal bashar bayan alkur'ani sai Allah ya kawo mana ya biyo mana baya da sunna naqtadi biha an ce iqtida'u imitation kwaikwayo al-iqtida'u kenan naqtadi biha muke koyoyonta muhammadu kenan annabi muhammadu almaba'usu wanda aka aiko shi aunan ilal bashar taimako ne ga mutane tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam وأعد لهم أجرا عظيما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا kenan anan kaunan malam yana so ya mana ishara ne zuwa ga wanda ya kamata a kwaikwaya wajen ibada to muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam shine almaba'usu aunan lilbashar laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju allaha wal yawmal akhir wa zakara allaha kasira haka allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa محمد المبعوث أونا إلى البشر بعثه الله تبارك وتعالى إلى البشر أونا لهم kenan annabi sallallahu alaihi wasallam shine zai taimaka maka anan kaman magana ce an kawo alqur'ani sai aka ce to an kawo annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda zai taimaka maka ka gano wannan alqur'anin wanda ba za ka iya gano wannan alqur'anin ba sai ta hanyar shi kamar da aka ce wa aqimus salata wa atuz zakata ku tsaye da sallah kuma hallo ku ba da zakka ba a koya ma tahiya ba a cikin alkur'ani wa ya koya ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba a ce ma ba raƙumi in ya kai ɗabiyar ne ake hudda mai zakka sai a cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam ba a ce ma ba a cikin alkur'ani saniya sai in ta kai talatin ne ake hudda mata zakka wa ya faɗi mana wannan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba a ce maka ba awakai timkiya akuya ɗan akuya rago sai sun kai ɗan arba'in ake hudda musu zakka sai a ina zan mu gano wannan a cikin sunna ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi dai alkur'ani kawai ya ce wa atu azzaka kenan wannan zakka kuma domin gano ta ba sai ta hanyar taimako na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine malam yake cewa muhammadu auna lilbasha kenan anan abin da zan mu gano akan cewa ita sunna tana taimaka ma wajen gane alkur'ani shine ake cewa a tafsirul qur'ani bis sunna akwai a tafsirul qur'ani bil qur'ani wata aya ta fasara wata aya sannan akwai at-tafsiru bi sunna wata wani hadisin ya fasara wata aya sannan kuma hallo akwai tafsirul qur'an bi aqwalil arab in ka gaza gano wata kalmar dole sai ka koma wajen shi'iri wani mufassiri na badawa ya gaza ka gano kalmar fatiru samawati badi'u samawati sai da ya je gindin wata rijiya wata tana cewa a ni na kirkira abuna ni na kirkira abuna daga nan ya samo fasara kenan a ham badi'u samawati wal ard kenan wanda ya kirkira sammai da kasai kenan shine sunna ita tana taimaka ma mutum wajen gano da alkur'ani qad anzalallahu ilaikum zikira sai Allah ya ce mi lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qad anzalallahu ilaikum zikira sai aka ce mi rasulan yatlu alaikum ayatihi ayatin lahi mubayyinati li yukhrijal ladzina amanu wa amilus salihati minaz zulumati ila nur haka Allah subhanahu wa ta'ala yake fada a cikin suratul talaq kenan wannan na nuni akan cewa famaddinu illa ittiba'un lima'ata anillahi wal hadil bashiru muhammadu addini ba komi bane sai dai bin abin da ya zo daga Allah sannan kuma hallo da mai shiryaswa Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam sai malam anan a wannan baitin na goma sha tara malam yana bayani ne akan cewa duka da wancan wanda ya huce duk lamari na addini an rigai an cika shi a lokacin annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa radi'tu lakum al-islama dina kuma yadda kuma in baka bi ba wannan hanye kace a'a akwai wani abu sabo wanda ya kamata a ce kai ka kirkiro annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba to ka sauka daga saman musulunci shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa man yabtagi ghayra al-islam dina falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin dan saboda shi a cikin alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a bar komi ba sai da aka faɗa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma farratna fil kitabi min shay wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun dan shi yasa kenan annabi sallallahu alaihi wa sallam zawashi ita ta bayyana komi tausaya ma al'umma da dora al'umma a sama hanyar da zata taimake su duniya da lahira zawa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ta sa an wadda komi na addini ba a rage komi ba لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم كنا الله سبحانه وتعالى كاهن يا أمشيرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد أكسبكو كومينا الدين إنك كاوناكا كاكيركيراني كم هلو زعميرا ما كمان زمغني أغبا سيما لكي تيوا أبيتنا إشيرن ومن على المأمور بالعقل آلة بها يعرف المتلى من القول والعبر ومن على المأمور من الله سبحانه وتعالى يا ما نئمة من علينا يا من نئمومي وند بسا إلغوا أنا ما لسيت ومن على المأمور kuma wanda aka umurta da ya bi alkur'ani ko da ya bi hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an me kyauta an ba shi ni'ima tami bil aqali alatan an ba shi wata mashin a jikin shi wanda ita ce hankali da wannan mashin in ce biha hankalin wannan ya ariful mutla shi almutula almuttabi wanda yake bin sunna annabi bi alqur'ani biha ya arifu almutula ai almuttabi da ita ne mai bin wannan sunnan da mai bin wannan alqur'anin zai gano min alqauli na daga zance wal ibar kuma hallo na daga ibra ibra wa'azizzika da dama kenan kaman aljanzani rahimahullahu ta'ala yana ce mana anan yana daga cikin hikima na Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicci ɗiyan Adam sai ya musu hankali. Kuma dalilin wannan hankalin Allah ya faddala dukkan ɗiyan Adam akan sauran halittu. Kai ka san in ba don hankali ba, wata dabba yaya za a yi mutum ya kama ta yana janta yana tahiya ya ringa ta ringa bin ordirin shi kuma alhali ta hi shi kibar ta hi shi karhi ta hi shi kaza ta hi shi kaza idan kaga wannan shine walaqad karramna bani adam Allah subhanahu wataala ba karaman ni'ima bace ba ya ba mutum da ya bai hankalin sai dai malamai suke cewa su wanda aka ma hankalin nan mutane iri-iri ne kuma hankalin da Allah subhanahu wataala sai kowanne da hankalin nashi likulli insan aqaluhu khasun bihi kowane mutum da irin hankalin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi wannan yana sauƙin ganewa wannan baya sauƙin ganewa wannan ai ta me baya gano ba wannan shi kuma daga an ma sai ya gano kuma mafi girman mai hankalin kahin a da bayyana mai sai ya gano shine larabawa suke cewa zalubbi bil isharati yufhamu ko kuma a ce allabibu bil isharati yafhamu shi mai hankali da nuni ma yana ganewa ba sai an yi ta jan shi ba ana ta jan shi ana ikaza ikaza ikaza ikaza malamai na addini su kuma suna fassara wannan baiwar ta hankali suka ce dukkan ɗan adam cikin gida hudu ne kashi na farko akwai wanda akmalallahu lahumul aqal Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su hankali kashi na harko kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su hankali kuma suna da cikakken hankali wa asbah wa asbahahum at-tawfiq sannan kuma hallo suna da dacewa suna da cikakken hankalin kuma hallo sun bi alqur'ani kuma hallo sun bi sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan babu kaman su a saman doron ƙasa ga hankali kuma hankalin nasu ya taimaka musu sun bi alqur'ani kuma hallo sun bi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qismun na biyu su kuma ƙasurat uquluhum babu hankalin diyawa suna da hankalin amma ba diyawa ba babu ilimi diyawa amma kuma hallu istafadu min nusihim wa irshadihim amma suna bin nasiha kuma hallo suna bin wa'azin da ake musu kaga wannan su ma madalla da su babu ilimin amma kuma hallo sun san daidai kuma hallo sun san ba daidai ba kenan wannan ilimin ma ai ya ida daman ai shine ake so wannan sai kashi na uku daga cikin masu hankali su kuma hurrimu at-tawfiq ma al-wuhuri uqulihim ga suna da hankalin amma kuma hallo Allah subhanahu wa ta'ala bai kaddara musu dacewa ba akwai hankalin akwai ilimin akwai tunanin amma kuma hallo ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani ba da manzon Allah diba kafirai gani ilimin ga nan Allah subhanahu wa ta'ala ya basu wanda ta wannan hanyoyin ya kamata a ce ma su gano girman Allah subhanahu wa ta'ala amma wannan hankalin nasu kuma hallu sai bai anhwana musu shiriya ba kenan bai anhwana musu komi ba sai suka zaman toma kaman ba su da hankali ko baka cewa ba su da ilimi suna da ilimin shine Allah subhanahu wa ta'ala yake wasafa kafirai na da wanda ga ilimin nan suna da kuma in ka tambaye su wayi wannan wayi wannan sai su ce Allah yayi amma kuma hallu sun ƙi mai ƙauya su yi imani da Allah wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah sai su ce Allah ne amma kuma hallu ba su yi imani ba ism na hudu daga cikin masu hankali sune la uqula lahum asalan ba su da hankali san sam sam wannan mutanen su babu zancen hankali tare da su kenan ana zancen wannan ma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora ma jarabta na hauka wanda babu hankalin san sam sam daga an ganshi a ce mahaukaci ne a cikinsu kuma malumai suka ce kuma hallo akwai mahaukacin da ya yi kusa zuwa ga mai hankali mai ibra wanda ya hima wani mai hankali kuma akwai mahaukacin da a'a shi kuma da mahaukacin ne canza akwai mahaukaci ne wanda in yayi wani abu ya hi ma wani mai hankali kamar yadda akwai dabba ta hi wani mai hankali haka alkur'ani ya ce ko da yake masala kafirai inhum kal an'am balhum adal bari dai wannan dabbobin masu sun hisu ga sunan ba mahaukata bane amma dabbobin ma in ji Allah subhanahu wa ta'ala sun hisu sannan akwai mai hankalin da in yayi wani abun kai mai hankalin sai ka tsaya ka dinga tunani yaya aka yi yayi wannan abun kissa ta bahalul shi da amir lokacin da bahalul ya zo ya kwanta a saman kabari an binne mutum an tara ƙasa an zuba ruwa sai bahalul mahaukaci sai ya zo ya matashin kai ya kwanta yana jin sanyi mutane da yawa daga sun wuce sai su yi dariya kawai ga mahaukaci ne ya ida kabari ana tsoron shi kai kuma ka zo ka yi matashin kai da shi da ya zo he yake ce mai ya bahalul ya majnun matata a kai ya kai bahalul ya kai mahaukaci yaushe za ka yi hankali sai bahalul yake cewa ana majnun au anta majnun yake ce ma sarkin ni ne mahaukaci ko kai mahaukaci a cikin kisa aka ce kahin ya faɗi mai ya san ke sha bulala sai da ya hau wata itaciya sai ke cewa ni ne mahaukaci ko kai ne mahaukaci kaga nan ma yayi hankali ya san in ya hodi yana ƙasa zai sha bulala he ya hau saman itaciya sai sarki yake ce me antal majnun kai ne ai mahaukaci wanda ka zo kake matashin kai da kabari sai ya ce a'a kai ne dai mahaukaci ni ba mahaukaci bane dan na san nan gidana ne na ƙarshe kuma hallo gidana ne na gaskiya kenan na zo ne in saba don shi yasa na san daga ƙarshe dai kawai nan za a kawo ni ya ce kai kuma ka manta da wannan ba gidanka ba ne ba sai ya nuna gida na sarki yana kusa da makwantai an yi baini mai tsaho sai ce ka gina wancan ka taɓarin gida sai ka je kake kwana a cikin shi kake hutawa a cikin shi kenan da ni da kai wane ne mahaukaci qala al-amir yace innaka majnunun aqil lalle kai mahaukaci ne amma mai hankali kai mahaukaci ne amma mai hankali kenan shine amfanin hankali kenan aiki da shi kenan duk hankalinka in bakka tafakkuri zuwa ga ayoyin Allah kenan kaman baka da hankalin wannan shine malam ya mana bayani akan cewa kenan mutum ya yi aiki da hankalin shi domin ya gano alkur'ani domin ya gano sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai mana yake cewa a baiti na 21 fala taku bid'iyan tazugu anil huda wa tuhdisu fal ihdasu yudni ila saqar fala taku bid'iyan kada ka kasance mai kirkire ɗan bid'a ta zugo anil huda kana karkace ma shiriya kana karkace ma sunna ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa tuhdisu kana ƙara wani abu wanda babu shi a addini fal ihdasu shi ƙara wani abu a addini wanda babu shi yudni yana kai mutum zuwa ga sakar min asma'ul jahannam wal iyazu billah yana kai mutum zuwa ga wutar sakar ma salakakum fi sakar qalu lam nakum من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين kenan shine malam yake mana bayani ana in muna son tsira kan mu shiga wutar jahannama to mu bi alqur'ani mu bi sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan saboda wa man ya'sillaha ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين duk wanda ya saba ma Allah ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ya ta'adda hududa ya ƙetare ya huce iyakoki na Allah subhanahu wa ta'ala da manzon shi yudkhiluhu naran Allah sai ya sanya shi wuta khalidan fiha yana mai dawwama a cikinta walahu azabun muhin muhim kuma hallo yana tare da azaba mai raɗaɗi mai zahi amma kuma hallo wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima in kama Allah da'a kuma hallo kama Allah bi annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya to haƙiƙa ka rabauta rabo mai girma wa man yuti rasula faqad ata Allah wa man tawalla wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa man ahadasa hadathan duk wanda ya ƙara wani abu a cikin addini aw awa muhdisan ko ya zo ma wani abu wanda aka ƙara fa alaihi la'anatullahi to wannan mutumin yana tare da tsinuwar Allah wal mala'ika da tsinuwar mala'iku wan nasu ajma'in da mutane baki daya hadisi ne wanda buhari da muslim ya rawaito ta duk dan bid'a Allah ya tsine mai mala'iku sun tsine mai dukkan mutane sun tsine mu a cikin hadisi na buhari da muslim a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu muhdathatin bid'a dukkan abin da aka kirkira aka ƙara shi to bid'a ne wa kullu bid'atin dalala kuma hallo dukkan bid'a bata ce wa kullu dalalatin finna kuma hallo dukkanin bata tana cikin wuta hadisi ne wanda imam buhari da muslim sun rawaito shi dan shi yasa aka malam yake cewa al-ihdasu yudni ila sakar ba a kai hudi ba kenan kirkire ka sa abu a cikin addini alhali ba addini bane ba yana kai mutum zuwa ga sakar shine wani sha'iri yake cewa faman qallada al-ara'a dalla 'ala al-huda duk wanda ya kwaikwayi ra'ayyuka na mutane hakika ya bata ya kaushe ma shiriya wa man qallada al-ma'suma fi dini yahtadi kuma duk wanda ya bi wanda bai ya bata a addini bai ya kuskure a addini wa kenan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yahtadi to zai shiriya ruwaya wadda ta zo ta aisha yarda Allah ta tabbata a gare shi take cewa man ahada man adkhala fi dinina duk wanda ya sanya wani abu a cikin addininmu ma laysa minhu abinda bai cikin wannan addinin ka sanya shi kace addini ne kake tatta da jijiyoyin wuya to fa huwa raddun sai a annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an maida maka hadisi wanda bukhari da muslim suka rawaito a wani lafazi man ahdasa fi amrina haza ma laysa minna fa huwa raddun malumai suke cewa wannan hadisin ay ruhul islam kamar imamu shafi yake cewa man ahdasa fi amrina haza wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa duk wanda ya kirkiri wani abu ya sanya shi a cikin addininmu to an maida mishi sai imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala ce wannan hadisin rubul islam kar ne na musulunci akwai waɗansu hadisai guda hudu wanda malumai irin su ishaq bin rahawai irin su imamu shafi'i irin su ahmad bin hanbal irin su abu dawud suka ce kai hadisai guda biyu guda hudu addini ne su ne musulunci hadisai guda hudu duk wanda ya kiyaye su zai ji daɗin duniya zai ji daɗin lahira hadisi na harko man ahadasa fi amrina ma laysa minna fa huwa raddun duk wanda ya kirkira wani abu daga cikin umarninmu wanda bai daga cikin umarninmu ya sanya shi ya zama addini to an maida mi hadisi na biyu shine innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun hadisi na uku wanda hadisin da yake cewa na biyu kenan halal a bayyane take haram a bayyane take hadisi na uku min husnul islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni kaga shi ma yan karni ne duk wanda ya kiyaye wannan hadisin to ɗaya daga cikin musulumcin shi cikin hudu ya tsira yana daga cikin kyautata musulumcin mutum ya bar abin da bai shahe shi ba shiga shigula hadisi na hudu shine inna halka ahadukum yujma fi batni ummihi arba'ina hace yana kwana arba'in ya koma jini kwana arba'in har zuwa can sa'idun au shaqiyun lokaci yayi anan ya kamata mu tsaya abinda muka yi daidai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana ƙasanmu tana cikin hayaniya Allah subhanahu wata'ala ya hudda ta lahiya Allah subhanahu wa ta'ala ya kamana kwanciyar hankali a cikin ƙasanmu da dukkan ƙasashen musulmai gabaki ɗaya. اللهم آمنا في بلدنا نيجر وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في بلدنا نيجر وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في بلدنا نيجر وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في بلدنا نيجر وسائر بلاد المسلمين اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم احفظ نيجر من كيد الكائدين اللهم آمنا واستقر الأمن في بلداننا وسائر بلاد المسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين